بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan wuri mai tarin albarka magazawa gida ga malam a wannan rana mai tarin albarka rana ta lahadi 23 ko da hudu ga wata na sha'ban wanda ya daidai da 27 ga wata na uku watan mars shekara ta 2022 a wata na hijira shekara ta 1444 fatan mu ga allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora ya kuma amfanar da mu da abin da malin sai gabatar da mu wanda malin sai karatu ne akan maudu'i mai suna turuqun najah fil hayati zawjiyya wanda malin sai mana fashin baki tun daga wannan unwani na wannan karatun namu na yau ba tare da tsawaitawa ba malin بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi barkamu da saduwa a wannan darasi namu wanda yake darasi ne na biyu kuma na ƙarshe a wannan karo sai in Allah ya ƙaddara a wani lokaci zuwa gaba a nan magazawa magazawa ta gabas ko ko ta tsohon gari to malam dan uwa muhammad wakil ya nemi a gabatar da nasiha takaitatta gare mu wadda za ta amfani mu gaba daya da maudu'i na turukun najah fil hayati zaujiyya ma'ana da hausa hanyoyin cin nasara wato a cikin rayuwar ma'aurata a jiya mun gabatar da karatu a wani bagiri da ake kira ɗan gebe mun ɗauko maudu'i mai muhimmanci shine maudu'i na khasadisun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa da manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake banta da su wanda suna da yawa jiya mun taba kaɗan daga cikinsu to a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu wato taba karatu ne akan wannan maudu'i da aka gabatar duk da yake cewa a jiya akwai waɗansu abubuwa da ya kamata na ɗanyi bayanin su sai lokaci ya yi halinsa akwai kuma wata matsala wadda akwai kuskure cikinta a kansu nake son in tashi kinan zai zamanto karatunmu kama haka abu na farko bayani kan wani kuskure da ya gabata a jiya da kuma waɗansu matsaloli da suka gabata a jiya na maudu'i da ya kamata a ce an yi bayani kansu sai a shigo cikin maudu'in namu na yau mu ga shi kuma yadda za a karkasa shi akan ta fuskar tun da an ce rayuwa ce ta ma'aurata menene ma shi kan shi auren ya aure yake zamantowa ingantaccen aure nau'uka na aure wato auren da yake ingantacce da wanda ba ingantacce ba sannan manufofi waɗanda suke na mutum ɗaiɗaikun mutane kenan da kuma manufofi na al'umma game da abin da ya shafi aure da alaƙar su da cin nasara aure ko rashin cin nasara aure wannan shine nuktocin da muke son mu gabatar da karatu a kansu insha Allahu ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya abu na farko jiya da muka gabatar da karatu na faɗa a wani hadisi na danganta shi zuwa ga anas ɗan malik radiyallahu anhu an sahabati ajma'i na cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ana sayyidu waladi adam yawmal qiyama to wannan hadisi lalle cikin sahih muslim yake amma riwaya ce ta abu huraira dan kan wani ya saurari karatun ya ji akwai kuskure ciki manzan Allah sallallahu Alaihi wa'aliyu sallam ya nuna shi ne shugaban ‘ya'yan annabi Adam to ba yana nufin annabi Adamu baya ciki ba a'a hadda annabi Adamu yana ciki domin akwai riwaya ta Ubayyu bin Ka'ab wadda ta zo cikin musnad na Imamu Ahmad wanda kuma hadifi ne ingantacce a sheikh al'allamatul muhaddis Ahmad bin Shakir ya ingantar da wannan hadifi inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa adamu faman dunahu tahta liwa'i da annabi adam da wanda dunahu bayansa ma'ana wanda zai zo bayansa nan ta fuskar wato zamani tunda shine dan adam na farko domin shi annabi adam akwai sabani shin shi annabi ne manzo ne ko ko annabi ne kawai hadisi ya nuna cewa nabiyyun mukallam annabi ne wanda an yi masa magana ma'ana Allah ya magana da shi to amma kasancewar shi manzo ko ba manzo ba akwai sabani tunda aya ta zo a cikin suratul ahqaf walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma kuma Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri kamar yadda manzanni ma'abuta daurarren niyya suka yi hakuri to sai wadansu suka ce annabi adamu bai shiga ciki saboda shi ba manzo bane waɗansu kuma suka ce a'a zai shiga cikin manzo ne amma bai daga cikinsu don Allah ya ce walam najid lahu azma zance mafi inganci annabi adamu manzo ne duk da yake hadisi ya zo za a ce ma annabi nuh anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni to wannan awwaliya ce muqayyada ba mutlaqa ba kai ne farkon manzanni bayan shirka ta bayyana a doron kasa domin shi manzo shine wanda an ka ba shari'a to annabi adamu kuma idan muka duba shine farkon dan adam da ya rayu bisa doron kasa sannan kuma an yi karni goma shekara dubu kenan kafin annabi nuh to mutanen da suka rayu a wannan lokaci Allah bai bar su sagar ba babu wata al'umma face wa in min ummatin illa khala fiha nadhir kenan ko an bashi shari'ar da ƴaƴan shi za su yi aiki da ita da haka zance mafi inganci annabi adam shi ma ana sanya shi daga cikin manzanni wallahu ta'ala alam nukta wadda ya kamata mu ƙara ajiya ba mu samu lokaci bai ba mu dama ba shine daga cikin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake banta da su kamar yadda hadisi ya zo na Anas cikin sahih Muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa shine farkon wanda zai buga kofar aljanna awwalu man yaqra'u babal janna shine farkon wanda zai ƙwanƙwasa kofar aljanna kuma mala'iki zai tambaye shi wane ne zai ce shi ne muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya gaya mishi cewa an umarce ni kan in buɗe ma wani gabaninka wanda ya nuna shi ne farkon wanda zai ƙwanƙwasa ƙofa kuma shi ne farkon wato wanda wato zai shiga aljanna kenan wannan duka falaloli ne da Allah subhanahu wata'ala ya keɓance manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da su to kafin in ci gaba da bayani game da abubuwan da muka baro a jiya domin abubuwa ne masu muhimmanci shi yasa nake kawo su hadisi kuma wanda yake yazo cikin wannan hadisin yana cikin sahih muslim cewa shine wanda zai kwankwasa wato kofar aljanna aljanna kamar yadda hadisi na sahal bin sa'ad ya nuna yana cikin sahihaini tana da kofofi guda takwas tana da kofofi guda takwas daga cikinsu akwai kofa wadda ake kira arrayyan wadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna babu mai shigarta sai masu azumi to sauran kofofin kuma malamai suna faɗin sunayensu ba mu tabbatar da sunayensu ba amma abubuwan da suna buƙatar nassi an nuna akwai ƙofa wadda sunanta ƙofa ce ta babu sala akwai babu sadaka akwai babu sila akwai babu aljihad akwai babu hajji wal umra waɗannan malamai suna kawo sunaye ne na ƙofofin aljanna amma abu ne da buƙatar sai an samu nassoshi ingantattu waɗansu kuma sun ƙara da babul walidaini ƙofa ta iyaye da kuma babu duha babi na sallar duha to wannan maganganu kuma suna buƙatar da domin ita duha tana daga cikin salloli waɗansu kuma sun ƙara da wani babi suke cewa sunan shi babul aiman babi na dama kenan ko babi na albarka sannan kuma sun ƙara da babi wanda ake kira babi alkazimin alghaidha wal afina anin nas wadannan duka abubuwa ne suna bukatar dai sai an tabbatar da su amma dai cewa kofofin ta takwas ne kuma akwai kofa ta arrayyan wannan shi tabbataccen abu ne wuta kuma tana da kofofi guda bakwai nasi ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul hijr Allah ya ce laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum wuta tana da kofofi guda bakwai Allah shi muna tsari da waɗannan kofofi gaba daya sai Allah subhanahu wata'ala ce kowace kofa tana da jama'ar da za a kada a cikinta to aljannan nan kofofinta akwai waɗansu da za a ba su dama a ce dukkan kofar da ka ga dama ka je ka shiga saboda a kowane fage mutum ya yi ƙoƙari to wuta alƙur'ani ya faɗi tana da ƙofa bakwai amma bai faɗi ƙofofin ba su ma za ku iske waɗansu malamai suna ci kawo waɗannan ƙofofin su ce su ne ƙofofin wutar jahannama alhali waɗannan galibi tsabakat ne ma'ana mataki-mataki ne na wuta ba wai ƙofofinta ba ne domin alkur'ani ya faɗi jahannam kaga jahannama ai ita ce wutar sai su ce guda bakwai ne akwai jahannam akwai aljahim akwai kuma alhutama sannan kuma akwai lava akwai saƙara saƙar kenan akwai sa'ir akwai hawiya wannan gaskiya ijtihadi ne ba nasi bane cewa su ne kofofin wuta amma tabaqat ne wasu nau'uka ne mataki mataki ko zango zango na wuta wutar jahannama ina fata an fahimce ni dan kan wani ya amfani da wannan ya zaburo ya ce waɗannan su ne kofofin wato wutar jahannama kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa game da shiga aljanna har yake faɗa tun da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine farkon wanda zai konkasa kofar aljanna ya faɗi yadda ƴan wuta za su shiga da kuma wato 'yan aljanna a cikin suratu zumar misali wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wajen 'yan aljanna kuma yace wasiƙan ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan me yasa wajen wuta sai an ka ce futihat abwabuha wajen 'yan aljanna sai an ka ce wa futihat abwabuha aka ƙara wawun to waɗansu suka ce ta fuskar ma'ana ita wuta saboda azaba za a yi makafirrai za a bar ƙofofinta a liƙe sai sun yi kusa sai a buɗe sai zahi ya buge su amma aljanna da yake ƙamshinta daga tafiya ta nisan shekara 500 ko abin da ya kama da haka za a ji kamshinta an buɗe kofofinta ma'ana sun kamshinta yana zuwa amma lokacin da za su zo za a tarbe su wa futihat abwabuha ma'ana za a buɗe musu kofar da za su shiga amma akwai waɗansu kofofi waɗanda su dama buɗe suke misali ko da a can cikin aljanna suke waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan wawon ana kiranta wawu samaniya wawun ce ta samaniya ma'ana duk abin da ke da takwas ana ƙara mishi wawun sai ya ƙulu na talatatun rabi'uhum kalbuhum wa ya ƙulu na hamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bilghaib wa ya ƙulu na saba'atun wa saminuhum kalbuhum wajen wawun wajen samaniya sai ce wa saminuhum kalbuhum sannan nan da ƙofofin aljanna takwas ne ya ce wa futihat abwabuha duk da yake waɗansu malamai irin malaman kufa ba na basra ba suna ganin wannan wawun ƙara ta ne kawai aka yi ma'ana ta zo don ƙari amma asalin shi futi hata abuwa buhari kuma ya zo a cikin suratul tahrim asarar buhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sun ka ce wa abkara da ya zama tona takwas ne sai aka ƙara wawun amma ibnul qayyim ya tafi cewa a'a wa abkara saboda sifa ce ta bambanta da sauran akwai mace budurwa akwai kuma wadda take zaura sannan wa saminuhum kalbuhum saboda su mutane daban kare daban sannan kuma can inda yace wa futihat abwabuha saboda kafin su zo za a iya budewa su ji kamshinta in sun zo kuma in aka buga kofa sai a bude ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa shi bai da wawu samaniya ba a nashi tsari maganganu ne da malamai to wannan kenan daga cikin matsalolin da nan manta ko kuma jiya lokaci bai babu dama ba akwai abubuwa da suke da alaka da alkur'ani waɗansu abubuwa da Allah keɓance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su saboda muhimmancin su muke kawo su shine cewa Allah ya ɗaukan ma annabawa alkawali dukkan su idan da za su same shi a raye to da za su yi imani da shi su bi shi Allah subhanahu wataala a cikin suratu Ali Imran yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina kinan ka ambata mu mutanenka lokacin da Allah ya rike alƙawali da annabawa an gane ko lama ataitukum min kitabin wa hikma ko kuma lima ataitukum min kitabin wa hikma Imam Hamza ya karanta lima ataitukum kenan dan saboda ba ku littafi da niyi ma'ana kun rike alƙawali to idan manzo ya zo ku bi shi amma an ce lama ataitukum min kitabin wa hikma waɗansu sun ce lamul muwaqqi'ati lil qasami ai wallahi lama ataitukum min kitabin wa hikma waɗansu kuma sun ce lamul ibtida'i ce an gane ko akwai dai maganganu da dama mai so zai koma cikin littattafan tafsiri kamar ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-saminul halabi da al-bahrul muhit ya ga maganganun malamai da al-muhtasab libni jinni da sauransu al-muhimmu dai Allah ya dauki alƙawali lama ataitukum ko kuma lama atainakum a kira'a ta imamu nafi cewa abinda mun ka baku to a nan sai mun yi hattara a matsayin mu na musulmi ataina kuma Allah ce mun baku ataitukum ni Allah na baku a to atainakum mun baku a aqida ta musulunci Allah ɗaya ne to kuma nan ya ce ataina mun baku to wannan ana kiransa uslubut ta'zim uslubi ne na girmamawa domin Allah yana girmama kansa domin babu wanda ya cancanta ya girmama Allah irin Allah kuma babu wanda ya san girman Allah irin Allah subhanahu wata'ala shi yasa nan atainakum litta'zimi ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kan wani yazo ya karya ya ce to cikin Qur'ani ma Allah an nuna Allah daban-daban ne sai Allah ya ce to lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sannan manzo ya zo muku mai gaskata abin da yake tare da ku waɗansu suka ce kenan kowane manzo zai ɗauki alkawalin inda manzon da zai zo bayan shi ya same shi yana dare to zai yi imani da shi domin asalin tauhidi abu guda ne waɗansu malamai suka ce a'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suke nufi duk manzo sai ya wasici da shi fassara ce guda biyu la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi kaga shi kadai ya samu wannan falala cewa duk annabawa an ce inda za su same shi to da za su yi imani da shi daga cikin abubuwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala keɓance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da su shine qadiyya ta Isra'i da Mi'raj akwai sura ta musamman sunanta suratul Isra Allah ce subhanalladhi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير kaga Allah ya ce sarki ya tabbata ga wanda ya yi isra'i bi abdihi da bawansa to akwai tsawo ga wannan kissa ta isra'i da mi'raji wanda idan mun tun yaddi ba cikin sahihul bukhari akwai riwaya ta malik bin sa'sa'a al-ansari da riwaya ta anas dan malik da kuma riwaya ta anas dan malik wanda a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi isra'i da shi a cikin alqur'ani to mi'raji kuma ya zo cikin hadisi to amma abin da yasa nake kawo wannan saboda akwai wasu abubuwa da ke ciki waɗanda ana yawan kawo shubha waɗanda musamman yanzu da turawa suke son a yi amfani da hankali don a ƙaryata ƙur'ani da hadisi da kuma waɗanda suke ganin sun san alƙur'ani suna son su ƙaryatar da hadisai dole sai mun tashi wajen bincike da fahimtar yadda za mu ba su hujja sai su ce akwai isra'i cikin ƙur'ani amma babu mi'raji wannan na farko kenan to na biyu sai su kawo shubuhi dan da anka ce bi abdihi wadan sun ce bi abdihi an yi isra'i ne an gane ko da mi'raji da ruhin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu sun ce an yi isra'i ne da ruhin shi da jikin shi zance mafi inganci da anka ce bi abdihi in ka duba cikin adwaul bayan na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace bi abdihi da bawansa bawan Allah kuma da jiki da rai su ne ake hada sai a ce bawan Allah da haka da jikin shi ne da kuma ruhin shi an kai auato Isra'i da Mi'raji da shi hujjar da suke kawo sai su ce to an ci annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya same su yayi sallah da su a nan ƙasa sannan kuma ya je sama kuma sai ya karɓo sallah sai su ce maka to ya anka wannan abin nan ƙasa an ci yayi sallah sannan kuma can sama ya je ya karɓo sallah to shi da bai karɓo ta ba ya za a yi a ce ya ba annabawa sallah kaga wannan shubha ce wadda da yawan ɗaliban ilimi in aka zo wannan wurin za su rikice shi yasa irin waɗanga abubuwa dole ne muke kawo su ta fuskar karatu saboda mu farga da aka ce ya zo ya yi sallah da annabawa Allah yana da ikon da zai sabkar da annabawa a ƙasa a lokacin da ya ga dama. na biyu da aka ce ya je ya karɓo sallah a'a ba cewa an kai ya je ya karɓo sallah ba dama yana sallah amma zai je ya karɓo farlancin sallah a farlanta ta ga al'umma wato karɓowa farlancin sallah daban yin karɓo sallah daban sallah ana yin ta tun a makka sannan kafin a yi isra'i da mi'iraji ana sallah amma a je a karɓo wajabcinta shi ne aka ce ya je ya karɓo farlancinta don haka ya kamata ku gani kada a yi wasa da hankalin abu na gaba mi yasa na kawo wannan kisa saboda lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam aka yi mi'iraji da shi ya je sama har zuwa sama ta bakwai ya haɗu da annabawa har lokacin da ya karɓo sallah sallah hamsin aka bashi ya dawo annabi musa ya ce da shi na jarrabi mutane gabaninka ka koma a rage maka ya koma wajen allah aka rage mishi ana ragewa har suka zan biyar har ya ce mai ka koma a rage ya ce a'a yanzu kan naji kuma ya ba zan sake komawa ba zan je da su insha Allah za mu iya to a nan sai su ce maka to kai kaji wai an ce annabi musa ya maido shi ya ce ya koma a babu matsala wato abinda muke son mu fahimta su suna son su nuna ya za a yi a ce ana musanyar ra'ayi misali misali kamar a ce Allah ya bada abu a tsaya ana musayar ra'ayi da Allah subhanahu wataala a wannan ba shubha bace mala'iku suna tattaunawa ma da Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani Allah ya faɗa wa if qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون lokacin da Allah so halitta annabi Adam ko dan Adam ai mala'iku sun tambayi Allah ya za a yi ka sanya wanda zai banna a bayan ƙasa ai tattaunawa ne suke yi da Allah to da mala'iku da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fi daraja sannan kuma Allah ya faɗa cewa da an ka ce wai mala'iku sun yi jayayya kan wani mutum da ya mutu akan hanya bayan ya kashe mutum ɗari har Allah ya ce ma ƙasa ta matse har ya zamanto ya ɗan fi nisa da wani kasar da ya baro domin kasa ce ta mace sai zamanto aka yi wahayi kasa ta mace sai zamanto ya wuce wannan kasar da kaɗan sai mala'ikun rahama da mala'ikun azaba duk suka zo suka yi rigangantu waɗannan suka ce ya tuba bai yi ibada ba waɗannan sun ka ce kuma a'a tun da ya tuba za su karɓe shi sai suka ce wai a ce mala'iku suna rigima shi wai abin da yake mamaki kenan to ayar alqur'ani ma ya faɗi mala'iku suna rigima qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun qur'ani ne yace mala'iku suna jayayya cikin alqur'ani yake kafin ka ce ka karatar da hadisi kuma ka karatar da alqur'ani to dan haka ƴan uwa musulmi yana da kyau mu fahimci nasoshi to abin da yasa na kawo shi saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je a sama lokacin da ya je sama ta bakwai akwai inda jibrilu ya tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je har Allah ya sanar da shi at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu ala an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh har zuwa karshen ta akwai siga guda hudu daga reta an gane ko to anan ya tattauna da Allah babu shamaki babu wata halitta tsakankanin su to wannan yana daga cikin abin da babu wani annabi wanda ya samu wannan domin shi annabi Musa ya yi magana da Allah babu shamaki amma yana a ƙasa tun da ƙur'ani ya faɗi wannan ko ba haka ba ayoyi da dama sun yi faɗar wannan ana cewa Musa kalimullah to amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a sama ne shi ya tattauna da ubangiji a can sama ta bakwai har yace yana jin kukan alƙaluma na abubuwan da ake kaddarawa wannan suna daga cikin khasa'is na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mas'ala ta ƙarshe kafin mu shiga cikin maudu'inmu saboda abubuwa ne masu muhimmanci kwarai da gaske akwai abin nan a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima haƙiƙa Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan idan muka duba ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya yi littafi jala'ul afham yadda ake salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo riwayoyi da dama sai malamai suka ce bai kawo riwaya ta bukhari da muslim ba waɗansu suka ce saboda dan adam ne tana yayi mantuwa waɗansu kuma malamai suka ce a'a saboda waɗannan ba a shakka akan su shi yasa bai kawo su ba amma anan abinda nake son na ce an ce Allah yana salati mala'iku suna salati to tun da zatin Allah ya bambanta da zatin mala'iku kenan salatin su ba ɗaya ba ne shi yasa in an ce mutum ya yi abu Allah ya yi abu kakka sa tsammanin ɗaya ne domin Allah zatin Allah da sifa Allah da aikin Allah sun bambanta da zatin halittu ba ma wai Allah subhanahu wa ta'ala ba a'a hatta da halittunsa yanzu in mun ka ce ɗan adam ya yi kuka jaki ya koka kare ya yi kuka ko ya koka ai kukansu ba ɗaya ba ne to in an ce Allah ya yi kaza bai dace kai tunanin ba irin yadda halittu suke yi amma ba za ka kore ma Allah wannan sifa ba ko wannan aiki sai dai ka tabbatar da shi ga Allah irin yadda ya dace ga Allah shi ya bar maka shi sani domin in Allah ya ce ya yi kaza ka ce bai yi ba kamar ka nuna kafi Allah sanin Allah ne Allah ce yana salati mala'iku suna salati to ba ɗaya bane akwai abin da ba a danganta shi zuwa ga Allah saboda an san bai yiwa ga Allah waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka zai zo da mala'iku ya Allah zai zo Allah bai faɗa ba saffan saffa ai kanka ka san Allah bai da yawa balle a ce Allah ya yi sahu sahu sai dai saffan saffan ya kuma zuwa ga mala'iku sai Allah ce yusalluna suna salati yana nuna yau da gobe jibi da gata abu ne wanda yake maimaituwa kaga Allah shi kadai ya faɗa cewa yana yin salati gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu ne da yake banta da su to anan sai wani ya zo ce to akwai shubha na an ce Allah yana salati ko da yaushe da mala'iku to kuma cikin suratul anbiya'i sai Allah ya nuna mala'iku suna tasbihi dare da rana yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun yusabbihuna suna tasbihi ga Allah to sai ce yusabbihuna al-laila wan-nahara wanda bai sallar sai ce to kai kaji mala'iku an ce suna dare da yini tasbihi a'a shi al-laila wan-nahara ba maf'ulun bihi bane zarfu wato abin nan zaman ne dama fatha yake dauka az-zuruf a asalin su a a asalin shi yusabbihuna Allah al-laila wan-nahar suna yi ma Allah tasbihi dare da rana to sai ce to na an ce suna salati kuma an ce suna ma Allah tasbihi a to wanne ne suke yi kuma ya ce la yafturuna ba sa gajiya can kuma an ce suna salati to salati suka yi ko ko tasbihi kuma duk qur'ani ne shi yasa ku tashi tsaye wajen fahimtar da soshi da kyau ko in ce mu tashi don bai hidda kaina ba amsar da za a bayar anan shine ko dai a ce waɗansu mala'iku Allah ya keɓance su kawai don su yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati waɗansu kuma ya keɓance su don saboda su yi tasbihi magana ta ƙari ko kuma a'a wato yadda sha'anin yake tunda an ce ba sa gajiyawa wani lokaci su yi tasbihi wani lokaci su yi mi su yi salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma a ce a'a sun hada waɗanga abubuwa guda biyu in sun kai tasbihi su yi salati ba sa gajiyawa ga yin wannan ibada shi kenan magana ta daga ita kare amma in baka fahimci wannan ba sai a ce ma nan suna yin kaza nan suna yin kaza shi yasa imamu fakhruddin razi a cikin at-tafsirul kabir kadiba karkashin wannan aya yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ya kama ganganu masu yawa waɗanda yaya za a yi a haɗa su da cewa mala'iku wani lokaci suna karɓar rai suna kaza suna rubutu kuma a ce suna tasbihi a'a wanda wato wanda Allah ya sifanta da wani aiki aikin nashi mala'iki ba ɗaya bane da ɗan adam da ake cewa wani aiki na iya hana shi wani aiki Allah na iya bashi ikon yayi aiki mai yawa idan bature zai iya yin na'ura wanda za ta yin aiki goma a lokaci guda to Allah subhanahu wataala shi ya cancanta yayi halitta da za ta yin ayyuka daban-daban a lokaci guda mun fahimci wannan da kyau ko ba haka nan bane in ba haka ba babu iya bada amsa wanda yake musamman ana son a kawo shubuha game da alkur'ani mai girma ɗan uwa musulmi a ƙarshe abinda zan liƙe da shi kafin in shiga cikin maudu'inmu shine hadisi da muka kawo ajiya na anas bin malik wanda yana cikin sahih muslim sai muka danganta shi wato zuwa ga abu huraira wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana aktharun nasi tab'an yawm al-qiyama mun ci hadisi ne na Abu Huraira in ban manta ba hadisi ne na Anas bin Malik na cikin sahih Muslim to wannan a gurguje su ne mas'alolin da nake son in kawo game da karatun da ya gabata don karatu ne mai muhimmanci a yanzu kuma sai mu shiga cikin maudu'in mu ko da abinda mun ka samu ciki kaɗan na dai muna fatan Allah ya sanya muna albarka a ciki maudu'in mu turuqun najah fil hayati zawjiyya kalima ta turuku jam'i ne na tariƙa in an ka ce tariƙa ana nufin hanya ana cewa a tariƙatu ana cewa a tariƙu da larabci wa allawi istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa da sun tsaya akan hanya wadda Allah ya ce nan ba ana nufin tariqa ba ta wani an gane ko to sannan kuma tariqan yana zuwa tariqan in an ce at-tariq sun ka ce yuzakkar wa yuannas ana cewa hadha at-tariq ana cewa hadhihi at-tariq a cikin larabci akwai abin da bai da ta'un amma wani lokaci mace ne yuzakkar wa yuannas in kaga da ba ad-daru kaga yanka ce ad-daru ba a ce ad-daratu ba kuma mace ne dalili kuma qul in kanat lakum ad-darul akhiratu Allah ce bai ce in kanat lakum ad-darul akhiru ba السبيل يذكر ويؤنث قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سنة التي أتكي سورة الأعراف وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا بيتي لا يتخذوها با شيسا إنك جمع لما ينا لارم تي بريزا هنشو أكسكرنا don wani lokaci za a waiwayo ka nuna ba kai karatu ba musamman masu tsaurin kai da masu ganin sun yi karatu almuhimmu da kalima ta at-tariq ko at-tariqatu jam'in shi ana cewa at-turuq hanyoyi to a nan turkun najah hanyoyin da za a bi a ce nasara hanya kala biyu ce in mun tashi raba ta in mun tashi raba hanya muna iya cewa hanya wadda ake gani da hanyar da ba a gani akwai at-tariq al-hissi akwai at-tariq al-ma'nawi hanya wadda ake gani yanzu kun ganin muna zamne mun san wanga hanya in mun kama ta dan nan sai wuri kaza dan nan sai wuri kaza ko ba haka nan bane to hanyar da zaka bi ka ci nasara a cikin rayuwarka ta aure a kana ganin ta tsari ne wanda zaka bi to hanya ce wanda ba a gani hanya wanda za a bi a karantar da mutane a turqut tadris hanya ce wanda ba a gani yanzu ma ilimi ne ana karantar da shi a jami'o'i hanyoyin da ake karantar da mutane a su wannan hanya ce wadda dan adam yake hankalta ta ya ga zai yi ya cimma nasara annajah yana nufin cin nasara dukkan mu a duniya mi muke so cin nasara ko a duniya da mi da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar fil hayati zawjiyya a cikin rayuwa ta auratayya to mawdu'in mu na farko shin wai aure karan kanshi shi kanshi auren tunda sai an yi auren ne sannan za a rayuwar yaya nau'i nau'i na aure yake a musulunci wanda in ban manta ba a shekarun da suka gabata ban sani bai zuko ana samun wannan karatu a gidan awwal yahya an gabatar da muhadara kan aure daban-daban a musulunci amma a yau za mu taɓa wani sashi ne na ɗaiki nan bayan mun samu na ƙuƙuka na aure sannan mu zo kan ya za a yi a ce auren ga ya tabbata a musulunci aure ne na uku sai mu zo zuwa ga hanyoyin da za a bi don saboda rayuwar aure ta inganta wannan su ne nukta guda uku da yake so in yi bayani akan su da izinin Allah abu na farko aure galibi za ku ga alkur'ani yana amfani da kalima ta annikah annikah kalima ta annikah asalinta a larabci kafin mu shigo cikin shari'a ta musulunci tana nufin addukhulu shiga ana cewa nakaha yankihu fa'ala yaf'ilu ake cewa فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره لا ربا سنة تيوى نكح, نكح أبن سنة تيوى نكح النوم في عينيه كوانا يا شيغا cikin idon dan adam kakka zo ka ce kwana ya aure idanun shi wannan na farko kenan to kalima ta annika akwai magana mai yawa shin asilinta tana nufin aure ko ko tana nufin saduwa da mace waɗansu malamai suka ce asalin kalima ta aure tana nufin asalin kalima ta annikahu tana nufin aure amma wani lokaci qur'ani yana amfani da tana nufin saduwa da mace wasu malamai suka ce a'a asalinta tana nufin saduwa da mace amma sai a ƙur'ani ya yi amfani da ita koko shari'a wajen ɗaurin aure waɗansu malamai suka ce a'a da ɗaura aure da shiga da mace duka dai ana amfani da kalma ta annika akwai magana mai yawa kadiba cikin wani littafi da ake kira al-mawsu'atul fiqhiyyah al-kuwaitiyya mujalladi kusan ina ganin za ta kai kusan guda 39 manya sun kawo magana kan kalma ta annika wasu sun ce mutawati ne wasu sun ce kuma mushakkik ne bayani ne mai yawa wanda wannan lokaci ba zai ba mu damar kawo shi ba amma wani lokaci cikin qur'ani siyaki yana bada tana nufin mi tana nufin aure wani lokaci kuma siyaki yana bada tana nufin mi tana nufin saduwa da mace Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga Allah ce idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata muminai dan nan ba zai dauki saduwa da mace ba dan ya ce summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kuka sake su kafin ku shafe su ma'ana ku sadu da su kaga nan kalima ta annika komi tsaurin kanka sai ka da cewa daura aure take nufi ko ba haka nan bane to yanzu inda mushkilar take anan tantance ma'anarta shi zai bamu akwai wata aya wadda malamai tana daga cikin aya mafi hatsari wajen tafsiri da bayani wanda manya-manyan malaman tafsiri da gama in sun zo wajen tafsiri su ce sun dai karkata a wuri kaza amma fassararta tana daga cikin ayoyi mafi wahalar fassara a cikin alkur'ani wacce aya ce ita ce inda Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik azzani mazinaci namiji an gane ko layan kihu baya aure illa zaniyatan sai mazinaciya aw mushrika ko ko mushrika kafira kenan wazaniyatu ita ko mazinaciya layan kihu ba mai aurenta illa zanin sai mazinaciya aw mushrik ko mai shirka to in muka dibi wannan so da yawa sai mu iske mazinaci ya aure mace wanda ba mazinaciya ba ko ba haka nan bane kuma mu iske mutumin da yake ba mazinaci ba sai ya aure mace wanda take mushrika to in an ce baya yi gashi kuma shi ya abku to ƙarya ce qur'ani yayi kaga matsala ce waɗansu malamai suka ce to nan layan kihu suka ɗauki ma'ana ana nufin ta auratayya sai waɗansu malamai suka ce to abinda ake nufi ana nufin bai halatta ba da an ka ce layin kihu labari ake ba su amma ana nufin bai halatta ba mazinaci ya auri wata mace in ba mazinaciya ba bai halatta ba ko mushrika bai halatta ba mazinaciya wato ta auri wani mutum in ba mazinaci ba ko mushriki to amma ana akwai matsala mace ko mazinaciya ce musulma ce ai haramun ne ta auri ni ta auri mushriki sun kafa hujja ne da abin da ya zo karshen aya wa hurrima zalika alal mu'minin waɗansu daga cikin malamai suka ta yi cewa a nan an nikahu bi ma'ana alwatsu taki ake nufi kenan mazinaci baya takin mace in ba mazinaciya ba ko mushrika sannan mushrika ba mai takinta wato mazinaciya ba mai takinta in ba mazinaci ba ko mushriki to a nan yana yiwuwa domin da mutum ya taki mace ya yi zina da ita ta zan mazinaciya ya zan mazinaci shi kinan magana ta ƙari to amma ƙur'ani nan yana ba da labarin cewa banda hali wanda ke zuwa a rayuwa wanda bai cika faruwa ba mi suke nufi wani lokaci namiji zai zo ya iske mace tana bacci ya fada mata wani na sama mace magani ta yi bacci ya saru da ita da ke ba mazinaciya bacci to wannan bai shiga ciki ba ko ku waɗanda su mai mace faɗi wani iya billah amma dai waɗansu malamai suka ce duka waɗanga fassarorin guda biyu suna shiga in an ce namiji baya auren mace sai mazinaciya ana nufin al'ada ce ta rayuwa al'ada ce ta rayuwa galibin masu zina mazaje suna auren mata ne mazinata wannan shine galibi amma abinda bai da yawa wannan qur'ani baya magana kan shi sannan kuma yana ɗauka aure bai dace ba mazinaci shi aure wata mace ba mazinaciya ba haka abinda sun ka fassara kenan to don haka shi yasa wannan aya za ku jojin fassara wani ya ɗauki nan wani ya ɗauki nan amma waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin haɗa wato waɗannan ayoyin wannan shi ne abin da zan ce kenan to wannan shi ne kalma ta annika amma shin shi aure kala da wani aure kanmu ba kanmu wahala akwai auren da musulunci ya yarda da shi akwai auren da musulunci bai yarda da shi ba auren da musulunci ya yarda da shi auren da musulunci bai da shi ba akwai hadisi wanda ya tabbata daga matan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam Aisha ummul mu'minuna ummul mu'minina radiyallahu anha wa anhunna ajma'in was sahabati ajma'in yana cikin sahih al-bukhari yana cikin musnad na imamu ahmad manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko mu ce matan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ta nuna cewa an-nikahu fil jahiliya ala arba'ati anha' wato kafin musulunci ya zo shine jahiliya aure kala hudu ne tana yiwa tana magana ne kan auren da ya fi yaduwa daga ciki shine abinda ake kira nikahul istibda da dadun ne da ainihin karshe shine mutum ya bada mace shi ta je ta kwanta da wani wanda ko yanzu wannan abin yana faruwa mutum ne matar shi ta yi tsahara ta yi jinin haila jini ya yanki sai ya tura ta zuwa ga wani ce ta je ta yi kwanciya da shi saboda wannan mutumin tana yiwa mai karfi ne laraba suna son mutum mai karfi yana son tsammanin za a samu ɗa wanda ya iya yaƙi ko a samu zarumi ko yalla wani mutum ne mai kwakwalwa bai san cewa baiwa ta Allah ce ba yana bada ta ga wanda ya so sai ka iske mai kuɗi ya haifi wanda ba mai kuɗi ba ko ba haka nan bane malami ya aure ya ahi wanda ba malami ba to inda duk wanda malami ya haifa zai zama to malami da ai shikenan to amma saboda wauta ta mutane sai mutum zai dauki matar shi ya bada ta aje a ce wani yayi lalata da ita tun wancan wancan lokacin akwai shi kuma yanzu ma akwai shi duk da yake yanzu matsalolin da suke sa ana irin wannan galibi ba ma neman ƴaƴan bane suke sa ana wannan don saboda tashi zaman to mai karfi ko wani abu a'a yanzu lalurori ne mutum ya aure mace matan nan tafi karfin shi musamman manya-manyan masu kudade waɗanda shekarunsu sun yi yawa kuma suna son 'yan mata annafsu tatba'u in ji sha'ir wal asbabu ajizatun wan nafsu tahliku duna tam'i wal ajazi rayuwa tana so amma kuma tana kwadai amma hanyoyin da za a cimma burin kuma ba sa yiwuwa ya ce ɗan adam yana halaka ne in ya ga abin da yake so kuma bai sai da zai kai gare shi ba laccizo da shekara 75-80 akwai kuɗi amma yana son 'yan mata in ya aura shaidan da ya ce mai kana iya zama da su bai iya zama da su a ƙarshe sai ya yadda da cewa matar shi ta rinka zuwa ta biya buƙatar ta cikin gari amma dai ta zamana tare da shi akwai masu yadda da wannan yanzu da yawan mutane waɗanda ba su ibiya mamu bawatin su bukata sun san matarsu suna zina ko bai ba ta izini ba ya san tana fita tana yin zina amma ba ruwan shi shi dai inda za ta zamana tare da shi ya yadda da ita ta akwai mas'ala mai karfi a wannan wurin wani mutum da ya zo ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam matar shi tana zina tana bin maza ya ce ya sake ta ya ce to shi kuma yana jin tsoron ya rabu da ita a ce to shi kenan in zama da izini za ka yi hakan ka zauna wasu malamai sun ce hadisin da'ifi ne don tun in an san madinaciya ce bai dace a zauna da ita ba waɗansu kuma suka ce hadisin ya inganta sai dai wato mutumin ya nuna cewa mutumin da ya zauna da mace da take zina wato kaskantaccen mutum ne ya zama da yusi kenan Allah kai mana tsari to abu na biyu daga cikin auren rakin da suke faruwa a wancan lokaci shine mace za ta samu samari su rinka lalata da ita idan suka yi lalata da ita lokacin da ta samu ɗa ta haihu sai ta sa a kira su arrahat jama'a kinan ta matasa sai ta ce to kun san dukkan ku kusa abin da kun ka aikata ba mai cewa ƙarya da shikenan sai ta ce to ɗana wane da shikenan sai na uku daga cikin aurarraki na jahiliya shine matan da suke zuwa su kama ɗaki kowa ya shiga gare su wanga ba matasa na ta keɓance ba a'a kowa shiga ya kai ta zan kamar taksi to wannan kuma su ƴaƴansu su ake kira albagaya karuwai kenan sai aure na hudu wanda ake kiran mutum a zo a ga mace ana son ta a nemi waliyinta a nemi aurenta a aure ta in an kai aure ya bada ta wannan shine kafin zuwan musulunci suna yin wannan kuma shine musulunci ya tabbatar da shi shi yasa duk al'ada ta gari wadda bata saba ma musulunci ba musulunci da yazo bai canza ta ba to wannan kenan waɗanga aure ne na jahiliya kun ji musulunci ya bata guda uku ya bar guda ɗaya yanzu sai mu zo zuwa gaba duniya tana ci gaba waɗanga auraraki da aka bada labarinsu auraraki ne na lokacin jahiliya duniya tana ci gaba tana ci gaba sai aka samu wasu nau'uka na aure waɗanda tun tun tun tun tun asalin duniya ba a same su ba kuma yanzu muna rayuwa da su kun san mutanen annabi lutu alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu atammu taslim su suka fara yin luwadi a duniya haka ne ko ba haka ba yace atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba ta samu wanda ya riga su ba to amma su suna da zunubin su sun ka sunnanta wannan mummunar sunna a rayuwa amma a zamaninmu kuma akwai wata sunna wadda ta faru ta kafirci wadda ta fi wannan shine cewa a ɗaura ma namiji aure da namiji a ƙasashen turawa yanzu akwai shi namiji ya aure namiji mace ta aure mace kun ga su mutane annabi lut suna aikatawa amma ba su shar'anta abin ba su ko mutanen wanga zamani cewa sun kai an yarda a je a ɗaura ma namiji aure da namiji su ba su ɗauke shi aure ba su ko waɗanda sun ɗauke shi aure har da dokoki gare shi kaga nau'i ne na aure wanda ya kamata a ce a tashi ai bayanin shi namiji aure namiji mace ta aure mace haka ne sannan kuma yanzu auren namiji da dabba kare yanzu sai a je a ɗora mai aure da mace a turai wai saboda namiji yana bata kashi namiji yana bata wahala shi kenan sai ta aure kare shi na nan suna yi karawa da karau nau'uka na aure waɗanda akwai yanzu da ake kirkirawa shine ɗan adam ya auri na'ura kun san muda ana zancen a auri aljana ko ai ana zancewa mutum ya auri aljana ko ba haka nan bane malamai sun tattauna akan wannan mas'ala har sun ƙari kadiba karkashin ayat wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku daga kawunanku azwajan mata sai malamai suka ce to wannan yake nuna cewa ashe dan adam bai halatta ya auri mace ba in ba jinsin shi ba kinan zancen a ce an auri kariya mutum shi auri kariya ko jaka babu shi to amma a zamanin mu ko tun lokacin muna yara muna jin wata ƙarya da aka yi sai a ga mutum da kuɗi bai da mata sai a ce ai aljana ta ya aura ita ka kawo mai kuɗi to ban san inda an ka zo an ka ɗaba wanga aure ba garin aljannu an ka ɗaura wanga aure ko garin mutane kuma ban san sadakin ba ina da an ka kai shi ko yayana suna kawo wata kissa ta wani hadisi wanda suke ganin wai wani mutum ya auri wata aljana wadda baban shi ya bashi ita a matsayin shi na mahalbi ko kuma balqis wai iyayenta ma ɗaya daga cikin iyayenta aljannuna wato uwarta aljana ce kamar da suke cewa wannan asarkin malamai sun nuna hadisin bai inganta ba sannan kuma ya za a yi a ce ɗan adam namiji ya aure aljana jinsin su ba guda ba aljana iska ce to shi ko ga ɗan adam ne ya ne za a yi a sadu a samu zuriya sannan kuma mu juyar da shi ya za a yi a ce aljani ya auri macen ɗan adam saɓanin da an kai shin aljani yana iya zuwa ya sadu da mace ta ɗan adam wannan malamai sun yi saɓani a kan shi waɗansu ce yana yiwuwa dalili kuma saboda matan aljanna Allah ce lam ya tumi hunna in sun qablahu wala jan aljani bai taɓa shafa su ba ɗan adam bai taɓa shafa su ba to can zan ce aljanna akai amma waɗansu suka ce yana yiwuwa aljani ya rinka saduwa da mace ta ɗan adam dan Allah ya ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik wa sharikhum fil amwali wal aulad kai tarayya da su cikin dukiya da ƴaƴa wadan suka ce ma'ana ƴaƴan su ka maida su akan tafarkin ka na banna ka sa su su sa ƴaƴan su akan banna harka ta shirka da kafirci da sabon Allah wadan suka ce a wa sharikhum ma shedan lokacin da mutum zai saduwa da matar shi idan bai yi addu'a ba sai ya zo shi ma ya sadu da mace wadansu malamai sun tafi akan cewa nan shedan yana iya saduwa da matar dan adam amma dai a ce an daura aure tana matsayin matar shi wannan shine bamu sani ba tana yiwa dai Allah ya bashi kuɗi bai da lahiya yayi hankuri har ya samu lahiya tana yiwa kuma a'a yana da mata wani gari ku ku sani ba ko ko a'a yana da karuwan shi kamar yadda yanzu turawa da suke cikin kristanci a ce mace ta zauna ba ta aure namiji ya zauna bai aure ƙarya ce Allah halitta dan adam yace shina buƙatar ruwa akwai wanda zai iya rayuwa bai sha ruwa ba akwai wanda zai iya rayuwa bai ci abinci ba to haka ne shawa zuwa ga mace Allah ne sanya ma dan adam ita zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal harf dan haka mutum ya zauna ce ba zai yi aure ba a'a akwai inda shi ka banna ko dai ya zamna ya zube da 60 saman mantala ba a da labari ko ya zamanto duk ya kai su dush masu amfani da sabuni ko masu taruwa da bango suna nan ko kuma a'a waɗanga turawa waɗanda 'yan sar da 'yan mayar waɗanda ake cewa ba sa aure suna tafiya fada-fadansu don an kama su suna luwaɗi da ƙananan yara su kuma waɗancan suna fita suna samun 'ya'ya suna cewa ba sa yan aure wannan ba gaskiya ba ne Allah ne ya halicce ka komi tsoron Allah ka baka kai annabawa ba kuma su ma Allah ya ce su yi aure Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية an sanya musu mata don haka ba laihi ba ne a ga mallan ya je wajen neman aure abinda an matsala a ga mallan tare da karuwa ko ba haka ba don haka mallan don ya je neman aure wani gida ba abin matsala ba ne mallan dan adam ne kamar kowa kuma allah halatta a yi aure mun fahimci wannan da kyau ko to wannan nukta ina kawo ta saboda mu san irin yadda duniya ta rikice yau turai ƙasar holland har an kai inda in an haifi yaro ko namiji ko mace ba a sa mai namiji ko mace wai sai ya kai shekara goma sha takwas in ya zaɓe yana son ya zan namiji ya zan namiji in ya zaɓe yana son mace ya zan mace suna nan suna ta sanya wannan doka yanzu shugab wato minista daga cikin ministocin ƙasar america ministan transport na america mace na shi na da miji da an ka ba shi dama ya yi aiki lokacin da zai yi diskur na kama aiki ya ce i present you my husband ina ma duniya shina ma duniya don ba ni ba shina ma duniya presentan mijin shi shi matsayin mata yake domin wife ita ce mata husband miji to shi shina da miji kato na saman kujera ya nuna shi cewa shi da mijin shi duniya ta gani ku shiga cikin internet to wannan kasar wai da ake cewa ta ci gaba kina america to tun da ka ce sun ci gaba to a adaba ma armi da kato wannan ci gaba ne wannan ba ci gaba ne ci gaba mai rijiya ne asara ce da tambada Allah ya kyauta to yan uwa musulmi abin da sani kawo wannan saboda akwai nau'uka na aure da sun ka bayyana ga duniya ga robo yanzu da sun kayo mutum sai ya zo shi auro na'ura mace ta tana nan yanzu an buga ta ga duniya ingila ta bugo china ta bugo yanzu na san da duk sauran kasashen ma za su bugo ta mace ta an yi ta tana da na'ura cikin kai kuma yanzu har abinci tana yi idan mutum ya ce mata ta yi mai abinci sai ta yi mishi abinci sannan kuma sun kace tana da avantage kun ji wai tana da avantage wai amfani sun kace na farko ba ta bata ma mutum da rai duk kalimar da mutum ya faɗa sai ta zaɓi wato uslubi mai kyau za ta maida mishi ba ta bata ma mutum rai sun kace saboda mazanmu matanmu suna bata muna da rai sannan sun kace ba ta jinin haila babu randa za ka neman ta ka rasa ba ta jinin biki tana nan sun bugo ba ta jinin biki sannan kuma ita ba a cewa a neme ta ta ce a'a kuma sadaki so gudana aka biya da an kai ba baturi magana ta kari waɗanda don abanta jikinta na su ko mata an kayo musu robo namiji don su aura su huta da aure tunda an ce namiji yana bugun mace wai katon banza wanda mas'ala ce za mu zo kanta a ƙarshe mu yi bayanin hanyoyin cin nasara game da aure da irin matakan da musulunci ce a ɗauka kuma sun yi al'aura ta mata sun yi al'aura ta maza waɗanda maza suke saye shi ke nan mutum sai shi al'auran mace kai cikin ɗaki ya yi burin shiga kuran ko bai yi aure ba ya huta sannan mace ita ko an yi mata al'auran namiji za ku ga matan da yanzu sun kawaye kamfanin turawa suke zuwa da shagunan turawa suna siyo al'aura daban-daban in mace ta siyo ta 2019 ta siyo ta 2020 ta siyo ta 2021 2022 don duk shekara ana yin sabuwa suna nan cikin almuwar yayi yayi an aji in ba da baturi ya ɗauke ba sa karkaru ba mallan mace ta zo ta siyo al'auran namiji ta sa ta yi buranshe ga kuran kuran wa kuran kai namiji ka ka siyo al'auran mace ka ce ka yi buranshe ga kuran ka kai kanka ga halaka yanzu na ji an ce an yi mace to yanzu sun hada na advantage to sun hada mana disadvantage kinta yanzu ita wannan mace tana haihuwa ba ta haihuwa sun ce ba ta jinan haila ba ta abin ga sun ce ba ta bata ma da rai to in karta memuwar kinta ta rikici kan rungume ta ta yi kwanci ta rungume ka gaba ɗai kaka za kai kai ta dezavantage to sannan sun ce daga cikin dezavantage kinta to an ce kuma ɗan adam ya sadu da ita mutum ya ta ya tuɓe shina saduwa da na'ura yana jijjiga wayoyi sun kai masu tun da sama har ƙasa gaba ɗaya sai ka kama da huta ko ba haka nan bane dan nan kuma sai ai tazarci zuwa jahannama kana rungume da kuran mallan ka rasa abinda zaka yi ka dauki na'ura babba yau ko salulun nan mun ka sa ga kuran tana caji ta yi explosive kaga bala'in da take haifar suwa balle mutum ta yi su na'ura musamman waɗanda suke da aƙida ta turanci waɗanda suke ganin cewa ya kai shekara hamsin matar shi ta kai shekara 60 ba ta yarda a karo mata yarinya ba sai dai ya je yi zina in bai yin zina siyo wa garubu a cikin daki ita dai kai ya kamo ta wata in an tashi rabon gado a samu matsala koko in ta aihu a raba gado gida diyanta diyan waccan ba ta yarda da wannan ba to kun ga dole yan uwa musulmi mu tashi tsaye mu san duniya da muke ciki a yau kun ga yanzu hatta da aure da ake cewa musulunci ya ce a aure ahlul kitab an gane ko domin an ce kirista da yahuda ana aurenta malamai sun faɗa cewa a'a ba wai haka ne kawai zalla ba shi yasa aka samu ma tun can dama sayyidina umar radiyallahu anhu yana daga cikin wanda ya hana sahabbai yin wannan auren sun tambaye shi haramun ne wani zai ce to kaga an ce Allah ya halatta sayyidina umar ya hana a'a da aka tambaye shi yake cewa ina tsoron ku auri almumisat karuwai daga cikin su domin ahlul kitabi da ba ruwan su sannan kuma yake cewa a'a a wata riwaya suke cewa idan muka ga matansu suna da kyau muka aure su muka bar ƴaƴan musulmi me zai faru kaga ƴaƴan musulmi ce su koma zina alhali ko musulmi na ya kamata ya kare mutumcin mi ya kare mutumcin musulma sannan kuma idan can da suna kasashen musulmi da shari'ar musulunci ake aiki yanzu in mutum ta ture ya aure kafira da shari'a uwa za a mai aiki da ta kasar su idan ta haihi ‘ya'ya kiristoci za su koma ko ku musulmai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mu yi aure don al'ummar shi ta yawaita ka yi aure don saboda ka ƙara adadin kafirai wani malami na zuwa ka gafa tawa in dai ya san abin da yake yi sai dai in ya to da turai ya biyo da dola ya sa cikin envelope ya ce ga harta mallan ina da tambaya in ya gabatar da envelope mallan ya ga envelope ya sa akwai harka ce to wata batura ta yanzu ma tana taimaka min mallan dan kudin addu'a gama ce a'a kai ta yaba qur'ani ya ce wada abul ladina utul kitaba hillul lakum wada amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum ta yakka mallan qur'ani da ce ta yaka aure ta son shi kai da can da tura ta rinka cewa ba ta mallan ta rinka tura mai kudi ka mutu da talauci wallahi an bai lafi bai da baka da talauci mallan ka rike Allah in kana rike Allah abin da ya sa mallamai na da suka ci nasara gona suka riki arzikin da bai karewa tun aza duniya har tashin duniya shine noma ka yi ka samu abin da ka aje kuma kakka yi almubazzaranci da shi za ka kare addinin ka da musuluncinka amma ka sa tsammanin tura za su turo kuɗi a baka waɗanda suka ci waɗannan kuɗin a da mi suka zam waɗanda suke cin su a yanzu mi suka zam balle waɗanda za su zo gaba ku tsaya ma gaskiya malamai in an karasa gaskiya wurin malamai to kuma ina za a samunta babu don haka wannan auren na cewa an yarda aure ahli kitabin mu ce a'a ba amma akwai sharuɗa musamman ya zama to kai karkashin ta kake kuma ƴaƴan da za ta haihuwa kafin raina mallamin da duk zai baka wannan fatawa hakika bai ga baka gaskiya bai ga ba sauran shi wani ma da aka tambaye shi to ya halatta ahlul kitabi kirista shi aure musulma yace a babu matsala tunda an ce ya halatta mu aure matan su to ai su ma halatta su aure matan mu shi ke da biduri hukuncin shi Allah ya ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kakku aura ba mushrikai sai sun yi mi sai sun shiga musulunci hatta mafhumul ghaya sai sun san musulmi to idan ka kai ga aya kuma su ahli kitabi mushrikai ne duk da yake Allah ya ce wala tunkihul mushrikati hatta yu'min kakku aure mushrika sai ta yi imani to ahlul kitabi mushrikai ne to amma su aya ta ahlul kitabi ita ta aya ta suratul maida ita ta fitar da matan ahlul kitabi amma su mushrikai maza babu aya da ta fitar da su ta cewa ba su aure kuma Allah ce kakko aura musu amma yanzu gashi na ana ba kristoci aure a cewa kai da mu da su duka ɗaya na ai mun yarda da cewa ai do akwai Allah kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan ana taba turawa aure suna auren ɗan musulmi ka zo gaban Allah ka bada bayani Allah ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila malamai suka ce yana daga cikin abin da wannan aya take nunawa Allah ba zai sanya hanya ba iko ga kafirai akan musulmi kenan ba da musulma ga kafiri kamar an ba da iko ne ga kafiri akan musulmi ina za mu je da wannan kuma mushrikai ne Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushriku Allah ce sun yi shirka to amma saboda su kuikuce wa ilimi da son rai wani kirista ya zo ya iske musulmi ya ce kai ku akwai son rai gare ku ya ce mine ne ya ce kun gane matanmu suna da kyau suna da form sai kun ka ce wai addinin ku ya ce halatta na musulmi a wuri kirista amma ku kuma sai kun ka ce matanmu wato mu haram ne ma aure matanku ya ce a ba son rai bane mushrika wadda arniya musulunci ya hana amma ahalul kitabi tana da littafi musulmi na da littafi wasu ayoyi sun canza waɗansu ayoyi da za su yi aiki da littattafansu da sun yi imani da wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda sifofin shi suna cikin attaura da injila ba sifofin shi ba ma hatta da sifofin buku ya bayan shi suna cikin attaura da injila kaga allah ya ce wa idh qala isa ibn maryam ya bani isra'il إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد shi yasa yanzu shubhar da suka yi sai ai kristoci ai qur'ani ma ya ce duk wanda bai bi su almasihu ba wutar jahannama za shi dan Allah ya ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyama Allah ce ya sanya waɗanda sun bi annabi Isa saman kafirai har zuwa tashin alqiyama kidan duk wanda bai bi su almasihu ba kafiri da sai a ce musu a'a wanda duk bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai biye su almasihu ba dan ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Ahmad Ahmad ku gane da ake tattauna sifofin shi cikin at-Taurat da Injila ga sunan a cikin suratul A'raf Allah ya wannan bayani alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil mutanen da suka bi shi su ma an faɗi sifofinsu muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil har da sifofin waɗanda su min shi akwai amma saboda ba sa su mai gaskiya sai su yi ta karece karece Allah ya kyauta yan uwa kamar yadda muka sani aure a musulunci kuna jin malamai in za a yin khutba ta aure za ku ji sun ce alhamdulillahi alladhi halala an-nikah wa harrama zina godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halattar da aure ya haramta mi zina sannan su kawo la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidaini adlaini to anan la nikaha babu aure illa bi waliyin sai da waliyi wannan hadisi ne tabbas hadisi ne na Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin sunan na Abu Dawuda yana cikin sunan na Ibn Majah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce babu aure sai da waliyi tabbas don haka mace ta bada kanta ko kotu-kotu da aka yi yanzu duk yarinyar da miji ya zo neman aure musulunci bai ce a jilisar da mace ba amma kuma musulunci bai daba mace ta kawo fasiki dan giya a ce a mata aure da shi yanzu kotuna na nan an riga an fara tsarawa kasashen musulmi duk matar da take son ta aure wani mutum ko kafiri na iyayenta sun ka kiya yanzu a kotu an ce za a ba su dama yanzu turawa za su ɗauki nauyin wannan abin ana na ana tsarawa sai ta je shi kenan wa ubanki ta ce juju an gama ko wani baturi saboda bi saboda in yarka ta ce tana son kirista kacce ka kiya sai a taicen a ɗaura aure in kacce ma juju ba kan raba to juju na iya ɗaure ka haka suke son a yi haka la nikaha illa bi waliyyin amma wasu daƙin akwai sabani kan wagga ziyada wa sadaqin wa shahidai adlai wadansu malamai suna ganin hadisan da sun ka ƙara wa sadaqin wa shahidai adlai ba su inganta ba amma ma'anar cikakkata don ba a yin aure sai da sadaki sadakin nan ko a faɗe shi ko a ce zuwa gaba za a bada shi a yanka shi kuma sai da shaidu domin mi domin ba a yin aure nikahu sirr shari'a ba ta yarda da shi ba kenan koda wannan ma'anar da malamai suka kawo cewa sun ƙara da sadaki da shaidu ko da nassin bai tabbata ba to amma wasu nassoshi na shari'a sun tabbatar da cewa sai an kawo su don sadaki Allah ya ce wa atun nisa'a saduqatihinna nihla shi ko shaidu Allah ya ce a kawo shaidu duk abin da za a yi mai muhimmanci ko da ma ba aure ba bashi ma an ce a sa aure a sa shaidu balle mi balle aure to amma anan abin da sani kawo wannan akwai waɗanda suke suka cikin hadisi su kaji an ce la nikaha illa bi waliyyin babu aure sai da waliyi to gashi nan ko yanzu ana yin aure ba tare da waliyi ba ko ba ka da bane sai muka to kaji hadisi na yayi ƙarya wai an ce babu aure ga auruka na ana yi babu waliyi na duniya hadisin ƙarya ne saboda bai fahimci larabci bai fahimci alqur'ani ba sai mu ce to yanzu ba mu jayayya da kai cikin hadisi don kai baka da hadisi ba bari mu koma cikin alqur'ani Allah ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja sai ce fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj a wata qira'a kuma fala rafathun wala fusuqun wala jidalun fil hajj ko kuma fala rafasun wala fusuqun wala jidala fil hajj fala rafatha wala fusuqa sannan kuma fala rafathun wala fusuqun imamu abu ja'far ya karanta da waɗannan duka wato yayi raf'a ya ce falarafatun wala fusuk imamu abu ja'far da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibn al'ala da imamu yaqubu sun karanta da wannan sannan wala jidala shi kuma imamu abu ja'far shi kadai karanta wala jidalun fil hajj to ya an ce falarafatun wala fusukun ma'ana an kore a cikin qur'ani an ce babu rafafu saduwa da mace misali wadansu malamai sun fassara da wannan wala fusukun babu fasikanci an fassara shi da abubuwa daban-daban ka koma cikin tafsiri da Ibn Jarir al-Tabari da sauran tafsirai wala jidalun ko wala jidala babu jidali to an ce wala jidala ma'ana an ƙara nassi ne zahiri fil umum an kowane kowane iri domin an ce fala rufathun babu amma an ce fala rafasa babu kowane irin nau'i tafi zama nassun zahirun fil umum to qur'ani na ce in ana aikin haji babu jima'i babu fasikanci babu jidali to zai ana aikin haji babu jima'i mutane suna yi ko ba su yi suna yi babu fasikanci makka yanzu yan daudu ba suna can ba masu sai da kwaya ba suna can ba barayi masu yanka aljihu ba suna can ba jidali makka yan ana aikin haji in kaga da aka dambe waɗansu ba sai sun shiga juna ba a'a nan labari ake baka amma umurni ne na hali a yau waɗanda abubuwa shi yasa da hadisi ya ce la, la nikaha illa bi waliyin ma'ana kada ku aure sai da waliyi ba yana nufin bayyuwa a yi aure ba tare da waliyi ba yadda qur'ani ya ce babu fasikanci a cikin aikin hajji kuma ana yi yana nufin kada ku yi shine abin da ake son a ce to kai baka fahimci qur'anin ba kana zakwa kai ne cikin hadisi ba da ka gane alqur'ani ina fata an fahimce ni ala ayyati hal ahkamun nafi abubuwa ne masu yawa waɗanda ya kamata ɗaliban ilimi su bincike kansu saboda su bar kutsa ba don wani in an ka ce nasi ya zo ya ce babu kaza waɗansu malamai sun su ce in an kore ana nufin babu la salata li jaril masjidi babu sallah ga makwabcin masallaci waɗansu malamai sun ce ana nufin babu ladar jam'i gare shi ko ko babu sallah cikakka sai wanda ce ta kajiya nasi ya zo ya ce an kore babu ka ce cikakka babu ina ka samu wanka ce kai baka san ahkamun nafi ba a cikin ƙur'ani Allah ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib qira'at hafs ko laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib qira'at jamhur ba aikin da'a bane a dibi gabas da yamma ah to kiran sallah ta daga cikin aikin da'a ana nufin ba ita ba dai ce aikin da'a shi yasa ce walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wa aqamas salata don a nuna ka a sallah ba ita kadai bace aikin da'a amma akwai ƙari amma in ka ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib kina a bar sallah gaba dai shi yasa wani rikice ce sallah ba qur'ani ya ce a bar sallah sallah dai ta mutane suke yi Allah ya kyauta to ƴan uwa musulmi saboda a san aure cikakke na musulunci ba a samun ɗa na halat a duniya sai ta hanya guda uku ta fuskar aure na farko ta fuska aure ingantacce a musulunci na biyu ya zamanto lokacin da ake yakin musulunci a samu baiwa ko abinda zuri'a ta ta haifa waɗanda ba a yantar da su ba bayi waɗanda an na musulunci abu na uku shine auren kafirai in sun shiga musulunci gaba ɗaya to auren su ingantacce na yana da kyau mu fahimci wannan ba wai sai auren da malamai ɗaya sun ka ɗaura ba a'a kana iya cewa kun san mu an ce mutum dan gaba ga Fatiha ana nufin shege ko to akwai wadan dan gaba ga Fatiha na kuma dan halatta Imam Shafi'i ya nuna auren kafirai ingantacce na dalili kuma inda Allah subhanahu wataala ya kira mata Abu Lahabin matarsa yace tabbati yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab yace wa imra'atuhu matar shita auren kafirci ne suka yi matar fir'auna an kira ta matar shi wa daraba Allahu masalan lillazina amanu imra'at fir'aun ashe auren kafirai kuma babu kafirin da ya taba musulunta da shi da matar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sake daura musu aure ashe auren kafirai in sun shiga musulunci akwai shi shi ma wannan auren ana samun ɗan halatta cikin shi amma mu sani cewa ta fuskar aure ne ake samun dan halatta duk wani gurzo na duniya dan halatta ta fuskar aure aka same shi ashe aure ba abin wasa bane to ƴan uwa musulmi wannan nayi shimfiɗa ne kan zancen aure saboda duniyar da muke ciki kahin mu shigo cikin hanyoyin da za a bi auren ya zamanto an samu zaman lafiya a cikin shi ya za ya ce nasara yanzu na muka shigo cikin karatu in ana son a ci nasara sai an fahimci menene aure abubuwan da zan bayar malam kai hakuri maudu'in ka shimfiɗa ce ta yi yawa amma dole sai da ita abu na farko in muna son mu ci nasara game da aure shi aure sai mun ɗauke shi a matsayin ibada ce Allah ya ce mu yi aure Allah ce fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ashe aure ba an yi shi bane kawai don ka sadu da mace kawai shikenan a'a ka ɗauke shi a matsayin ibada duk saduwar da za ka yi da matarka kana da mi kana da lada to a nan idan muna son auren mu yi ƙarko na abu na farko shine bambancin abinda zai bambanta auren kafiri da na musulmi shine mu abinda muka ɗauki duniya tasha ce kun san tasha ko wato tashan mota misali tashan mota wanda ya zo tashan mota me yake son yayi balaguro ko nan zai ninka zama yana jiran mi mota in mota ta zo mi zai yi ya ta yi to haka haka duniya take game da mu duniyar nan tasha ce akwai car ko mu ce bus ko motar balaguro guda bakwai su ne ke tafiya da mutane kiyama kuma ko ka ki ko ka so wallahi sai ka ta cikin guda guda bakwai da akwai na swahi akwai na marici mota ta farko attanin ta biyu talata ta uku laraba ta hudu alhamis ta biyar juma'a ta shidda asabar ta bakwai lahadi wallahi ko ka ki ko ka so cikin waɗanga bakwai sai ka shiga guda kuma ko ta swahi ko ta dare bakin su kenan to mu musulmi aurenmu abinda ke bambanta shi da na kafirai shine cewa mu muna tunanin akwai wata rayuwa bayan wannan ma'ana duk rayuwar da bace ta yi da mijinta a yanzu ba ita ce ta ƙarshe ba a'a tana tunanin gobe akwai wata rayuwa wadda za a yi a aljanna shi yasa ashe mu yi tunanin ba za mu yi haƙuri da juna ba kuskure ne domin mu mu auren mu yana da wata rayuwa da ba wannan ba idan mace ta bi mijinta akan aiki na alkhairi aljanna za su haɗi ashe duk hankurin da miji zai yi da matar shi duk hankurin da mace musulma za ta yi da mijinta a'a ta san akwai lada da daraja wadda Allah ya mata tattali gobe za ta samu wannan ladar da ita da mijinta a gidan jannatul firdausi wanda za su ci gaba da rayuwa har abada shi kuma kafiri bai yadda da in an mutu za a tashi ba shi yasa auren shi ba zancen ibada bane society ce ta kawo shi kawo kuma ba su iya hankuri da juna don ba don Allah ne an ka haɗu ba to in muna son auren mu ya ci nasara ƴan uwa wallahi sai mun ɗauki aure ibada sai mun ɗauki aure matsayin ibada idan ba mu ɗauki aure ibada ba wallahi zancen cin nasara bai kuta su ba wallahi abu na gaba in muna son rayuwa auren mu ta ci nasara akwai hadisi na Abu Huraira a gurguje yana cikin sahihul Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi wadansu abubuwa guda hudu ba su kadai bane amma ya faɗi wadansu abubuwa guda hudu wadanda galibi su suke sa dan adam ya aure mace tunkahul mar'atu li 40 ana auren mace saboda abubuwa guda hudu amma ba nan su kadai bane labari ne yake basuwa sai yace limariha ana auren mace don kuɗi to wanda ya aure mace don kuɗi su kaɗai bai aure ta ba dukiya ya aura in tattalauce shi na sakinta kenan ba ita ya aura ba mi ya aura kuɗi shi yasa da yawan auren da ke mutuwa a yanzu ko dai an je neman kuɗi ba a samu ba ko an je neman kuɗin mai kuɗin ya aura ya amfana da bukata shi ya sako ta saboda ita bata je ta yi aure ba don ta zauna ta je neman dukiya in ta samu ta samu in bata samu ba kuma shi ya koro ta shikenan magana ta kare matukar ba mu hidda cewa ba a'a ba a ce mutumin da bai sana'a a bashi aure ba ba haka nake nufi ba amma mutumin da adda rufin asiri to idan ya zo neman aure a bashi ka a kalli cewa dole sai akwai arziki mai yawa don cewa dole sai akwai arziki mai yawa ya nuna ba auren aka ji ba shi yasa yanzu kuka ga mata sun bata al'amari ne ne sun bata al'amari yarinya yanzu magani ake bata a ce katta yarda ta aihu sai an ga yadda al'amari shiki dan mazan yanzu ƙarya gare su wani yazo ya ce shi dan wane na wani yazo ya ce shi dan wane na wani yazo ya ce shi na da kaza ga sutura mai kyau ana sawa gayu ga motuna ana musu wanka ga motoci ana hawa ashe duk in bayani ba na haya ne ko na abu kare na aure dole zai mi in ka zo neman aure tsakaninka da Allah kai ga aikinka in ma kana da mota da moto to in ka zo ka ce kana da moto saboda in ta aure ka da moto ta iske mota da ɗiza ta shi amma in ka ce kana da mota an ka zo an ka iske baka da mota ko ko an ka iske mota ta lalace ina auren ku ba lokacin da muka sa duniya gaba auren mu ba zai kai labari ba kun ga yanzu turawa suna son aure ya ɓace a ƙasashen afirka shi yasa suke nuna cewa ya kamata sadaki ya yi tsada idan sadaki ya yi tsada matasa ba su samun daman yi daman yin aure idan ba su yi aure ba mi za a yi zina sannan suna hura mata cewa mace kata yi hankuri da mijinta idan ya zamanto za a yi ta sakin mata mi zai faru zina za ta yi yawa sannan suna hure ma wato abin nan suna nuna cewa aure sai yayi tsada ne sannan yake aure auren da za a yi na miliyon 60 30 da wuya shi wata shidda ku duba ku gani tsakaninku da Allah kakakin nan mu auren taro da sisi da dala uku da dala biyu an kai cikin shi aka samu ƴaƴa da jikoki da kama kunnai amma yau auren miliyon biyan miliyon goma sai ka iske ya ƙari kwana nawa akwai wani aure da an kai miliyon ashirin an ka kai sadaki amma bai wata guda ba sati guda na ta kashe aure an ka je wajen shari'a kuma ta ce to ita sadaki jika hamsin an ka kai mata an ka ce a'a miliyon ashirin ta ce a'a a kire mallam mai nawa na kuka ce sadaki mallam ya ce jika hamsin ta ce to ga jika hamsin ta ɗauki jirgi ta taka ta yi amurka billahi lazi nijar an kai wanga arni ban so in haɗu gari don kan wani ce na ɓace garin su duk lokacin da an ka ce dukiya za a sa gaba cikin aure babu aure domin Allah ba zai sanya albarka ba cikin abin da ba a nufaci Allah da shi ba to wannan mushkila ce abu na gaba in kana son ka ce nasara wajen aure ya zamanto gidan da namiji ne yake da magana duk wanda ya aure gidan da mace ita ke da magana dar nemo in ji baturi wallahi baka da aure saboda mace a ɗabi'a ta tausayi ya yi mata yawa kuma kullum bayan ɗiyarta take shi ko ko uba ko uwa ko su duka sun ka koma bayan ɗiyarsu sun ka ɗarmi mata gindi wallahi sun kashe aurenta mutanen da ko sun san yarsu ita adda gaskiya za su kore ta su ce ta koma in ta ɗaga su ce to mun san baka da gaskiya amma saboda auren nan ya ɗore mun ka ba ta rashin gaskiya yanzu da in mace ta zo ubanta sai ya ce mata in kin kai wuta shi ni dai ba gidana ba shi yasa mace sai babanta ya mutu bata yi wuta shi ba yanzu ko sai a ce ko hararen ki yi miki kallon da bai miki ba ki taho ki an nemi a yi aure ba nemi a yi aure ba shi yasa yanzu da yake mata sun jagoranci aure suna ganin wata mazakuta ta gare su wani zarumta ne yanzu shine aure yake ta mutuwa saboda Allah ya ba da saki ga hannun wa namiji ko iya shugaban ƙasa Amerika an ka ce an sako ta an sake ta tasa ku babu wanda sai an sake ya tace bata sako ko akwai shi to ya za a yi ka taimaka ka nuna kai wani abu na alhali ko in an sake ta tasa ku shi yasa ba na ce duk wulakancin namiji yake mu mace ba a daure mishi gindi amma in ana son aure ya dore a ci nasara shine cewa a yi sulhu kuma kada mace ta shigan maɗiyarta ko uba ya shigan maɗiyar shi kullum a yi sulhu in ba haka ba babu zancen cin nasara cikin rayuwa aure daga ciki abin da ke ɓata aure shine cewa Allah ya halicci duniya akan wani tsari akwai babu yau sai mun ka koma cewa kullun akwai ita mace abin da ta ɗauka duniya kullum ana samu shi ko namiji musamman wanda azzalumi sai ce kullum babu to cewa mace doli doli kullum mijinta abinda take bukata sai ya bata babu aure ya kamata ƴan uwa musulmi mu tarbiyyantar da ɗiyan mu cewa duniya wata rana akwai ne wata rana babu amma wanda bai koya ma ko da kana da hali akwai wani mutum yana da halin yi ma 'ya'yan shi sutura ga sallah sai ya ƙi sai a tambaye shi ya ce a'a in kullum ina yi musu radda babu ni ko radda ban samu ba na shiga cikin bala'i to amma mu yanzu mun sa 'ya'yanmu cikin condition akwai wani da ya aure wata mace ita gidansu akwai kuɗi shi ko gidansu shi ko bai da kuɗi yanzu an ka samu matsala matsalar da an ka samu da ta zo gidan shi sai a yi kuffir to shi shi na da fanka to ya an kai kuffir kuma ita ba ta saba kwana cikin duhu ba yanzu dole sai ta ci da ta sai ya dauke ta ya kata gidansu saboda gidansu akwai group in an ka mai da wuta sannan shi mai da cikin ɗakin shi wanga aure na ko tabbada billahi ladi daga cikin abubuwan da ke sawa aure yana lalacewa ƴan uwa musulmi ba mu cin nasara shine cewa duniya mata sun yi maza kuma mu musulmi ya kamata mu yi bi mu na zama auren ƴaƴanmu musulmi ba kafirin su su aure su ba to sai yanzu muna samu mu cewa su ba a musu kishiya duk wanda ya samu ɗiya ta yi ko matar da ta samu ƴatta cikin kanta cewa ba a mata kishiya wallahi ta halaka ta don duniya yanzu yau da mata suke yawa wallahi dole na zan can zama da mata guda zai yi wahala musamman ga irin yadda mata suke yawa a yanzu ta hidin makarancin nan na musulunci da waɗanda na boko an gane ko za ka iske matan da suke fitowa in ka gani sai ka iske mata 'yan kaɗan to zuwa gaba ya ni za a yi ke kina da ɗiya takwas ko tara duk ba su yi aure ba ke kina son a ɗauke su ko da ta uku da ta hudu na amma ke bikin da aka miki guda ba to su waɗancan da za a kai ma kishiyoyi su ba su da iyaye ko ba su san ciwon kansu na ba da za a kai musu ɗiyanki ba mu ce mutum ya ɗauko mace wanda za ta zakwa ta kori matan shi ba amma mu yarda da cewa haka Allah ya kaddara muna duniyar nan ba tabbata za mu yi ba amma kace ba a yi maɗiyarka kishiya na farko ka zubar da ƙimar kanka don ka nuna kai ba da cizo ba ne na biyu kuma cewa ba a yi ma 'ya'yanka kishiya za a aure su in an ka sake su sai a kawo wata haka ne ko ba haka ba in ana son a ce nasara ka aure ya zama to ga hannun mata da miji su kaɗai in rigima ta taso iyaye a kai zuciya nesa a tsaya a tattauna in fami ko famili ta mace tana goyon bayan tata famili ta namiji tana goyon bayan nata harbi mutuwa zai yi don kamata na yi ku yi sulhu duk ɗiyan kuna amma kai ka jaka ce a kai ɗiya ka sani shi ko ya ce ɗan shi ya sani ni za a yi aure mutuwa zai yi ba yadda za a yi auren ya tabbata to a gurguje abin da nake son mu fahimta akwai makasid shi ne ma ni so in kai gare shi maudu'i kuma lokaci ya yi musulunci ya hankalta ma yadda akwai makasid manufofi waɗanda sun shafi miji akwai manufofin da sun shafi mace akwai manufofin da sun shafi fami ta mace akwai manufofin da sun shafi fami ta namiji akwai manufofin da sun shafi al'umman musulmi gaba ɗaya mai da waɗannan abubuwa gefe shi ya saba mace nasara limariha wali hasabiha ana auren mace don 'yan dangi ce in dai ka aure mace don kana ganin ta hi gidan kutun da don ka halaka don duk wanda ganin akwai gidan da hi gidansu to an samu matsala mace ta zaka ta nuna ma kai ba dan kowa kake ba me wani wanga aure wani jamaliha don kyawanta in ka aure mace don kyau shi kadai nan ba akwai matsala saboda mace mai kyau yanzu kun ji taken da suka yi miji goma ba uba goma bane wata ta ce maɗiyar take ta wa ma ki zamana mijin tana sun kai rikici ta ce ta wa ki zama kya ba ni ko ni da ban yi kyawun ki ba ubanki shi an da goma sha uku to mace sai ta zamana can ta saki ɗa biyu can ta hurza ɗa biyu can ta halba ɗa biyu can ga ta nan wai saboda kyawu na a au ɗiyanta ga sunan dubbar kace wai saboda wai ta hujja tana da kyawu yau a arme ta nan a sake ta yau a arme shi kenan ina rayuwa ba mu da rayuwa wali dini ha ana auren mace don addininta to addinin shi ne bai karewa amma Allah ya halicci mace don a zama da ita a samu natsuwa wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi aure don mu samu natsuwa mace da dukkan ga in ka aure ta babu natsuwa kan ma ka aure ta don tashi hankali da kawo makanka sannan daga cikin abubuwan da ke sa mu ci nasara ɗan uwa musulmi na'urorin ga na zamani mu yi hattara da su sarulan nan tana daga cikin abin da yanzu ke hallaka aure yadda kasan dai wuta ta tashi cikin daji haka na yanzu salula take ma'auri mace tana mu'amala da wasu mazaje daga waje ba wai sai mutum yanzu namiji ya ɗauki randevu da matan wani ba wani abu mani bane ta huskar whatsapp da salula da mine ne mace ma ta ɗauki hotonta zir ta tura ma wani mutum shi ma ya ɗauko zir ya turo mata duk salula yanzu ta sauƙaƙa musu waɗannan al'amura shi yasa salulan nan dole sai an yi taka tsantsan wajen mu'amala da ita ba mu ce ba mace kar ta yi aiki da ita ɗari bisa ɗari amma wata kan ba ta salula fa akwai matsala don sharrin da take haifarwa a yanzu wallahi ba ƙaramin sharri ba ne nukta ta ƙarshe da zan liƙe da ita saboda lokacinmu ya matso alƙur'ani ya faɗa muna hanyoyin da in matsala ta taso tsakanin namiji da mace kafin ma matsala ta fita waje ƙur'ani ya ba mu tsari ba tura ba su ba mu wannan ba wallati ta khafuna nushuzahunna فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يد ذا أماغن تمسألة أتكين جدا سي الله تي واللاتي ما تند تخافون كوكي جنس أوران نشوزهن يعني أنت نشوز أسلينش النشوز على الارتفاع ɗaukakarsu girman kansu bijirewarsu fanɗarewarsu fa'izuhunna Allah ce a fara da wa'azi ashe ba wani na zai nuna mana yadda zama zama da matan mu cikin gida ba qur'ani ya faɗa muna domin wani idan an kame wa'azi yana bari idan wa'azi bai ci ba fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i ku kaulace musu fil madaji'i a wurin kwanciya akwai wata fassara wasu malamai da sun kace wahjuruhunna daga alhujratu ne shine wato ku daure su ga gado wanda fassara ta yi nisa dan in ka daure mace ga gado aure na mutuwa a ce kashe tana zagi bai sun shi ba ta hura bai sun shi ba ta tuwo amma dai wahjuruhun da shine ku kaurace musu to kaurace mu mace waya gare musamman in mata guda gare ka wadribuhunna sai ku buge su waɗansu malamai sun tafi cewa sai an bi wa'azi an kaurace sannan a buga waɗansu malamai suka tace a'a wanda yafi amfani wata wa'azi bai yi mata amma in ka kaurace mata za ta ji zafi to kawai ka je ka kauracewa tun da kai kasan halinta amma inda muke da matsala wajen wadribuhunna ku buge su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na Jabir ibn Abdullah cikin sahih Muslim na Hajjatul Wada ai ya faɗi cewa in za ku bugun mata darban ghayra mubarrih bugu wanda bai ta da fatar jiki bugu na ladabi ashe bai ce ko ne irin bugu za a yi ba wanda ya dauko sanda ya mata ya mata shi bugun kawo yuka musulunci bai umurce shi da wannan ba kan a danganta shi zuwa ga musulunci yadda musulmi ya kashe giya Allah bai ce a sha giya ba haka ne wani zai yi mata shi bugun kawo yuka Allah bai ce ba sannan da ya ce fa'izuhunna mutlaq ne ku yi musu wa'azi wani lokaci da wace aya da wace aya za aja in baka da ilimin wa'azi in akwai wanda zai ga mata ta dauka a kawo shi aiwan tana yi mata wa'azi baban tana yi mata wa'azi wahjuruhunna ku kaurace musu malamai sun kace kai ya wuce wata hudu da kwana goma wata hudu don mi don koran tsuwa kai kace ba za ka zo ga matarka ba wata da an gabaka hudu lillazina yuruna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna allaha sami'un alim kakkaura cewa ta wuce wata hudu wadribuhunna kubuga darban ghayra mubarrih to yanzu sai turawa sun kazo sun kace to kun ji addinin musulunci ya ce abu gimata gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da an kasab kama da Qur'anin ya fasara ko ne irin bugu ake nufi sannan hadisi na Abu Dawuda yace a koya mai yara sallah tun suna da shekara bakwai wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashr idan yara sun kaga shekara goma ba sa sallah an kace a buge su shi ma darban ghayr mubarrih domin ladabi na ake son aiba mutum ba wai ana son a kashe shi bane to amma saboda yan kare haƙƙin dan adam waɗanda ke bin turawa da masu son a yaƙi musulunci sai ce musulunci ya ce abu mata musulunci ya ce abu yara alhali ga fassara ta manzo cewa zarban ghaira mubarrih haka ne ko ba haka ba to amma mu aje wannan mu aje wannan yanzu mu yi raddi gare su yanzu su sun kafa hujja sun ce musulunci ya ce abu ga mu kuma mun ce musulunci ya ce ai bugu amma bugu ba irin wanda suke sa tsammani ba ga fassara to amma akwai abin da ake kira at-taslimul jadali kullum ina son masu da'awa mu waye wayewa shine maki in ya toma da magana ya zaka yi kamar da mishraddi sai mu ce kun ce musulunci ya ce a buge yara musulunci ya ce a buge yara musulunci ya ce a buge mata musulunci ya ce a buge mata me yasa musulunci ya ce a buge yara suna da shekara goma in bu su yi sallah ba rashin yin sallah lahi ne ko ba lahi bane wallati ta kafu na nushuzahunna matar da ta ce ba ta yi mamijinta biyayya ba ko ce irin mace ta ce abu gaba duk da jaki in kana tare da shi in bai kauce mahanya ba kana bugun shi a'a kuma kukunka ce ba a samun shugaba biyu cikin gida guda ya fadi de commandant dans un bateau to amma mu sakan muku a buga ba kun ce musulunci ya ce a buga ba kun kiyarra da fassara kuma an ce ga irin bugun da ya kamata a yi bugu na zartarwa kun kiyarra da shi kuna ta tallan musulunci to mun ji ana zanga-zanga ko ba a yi in mata suna zanga-zanga ya an ka hiddo jami'an tsaro suna jiha musu abin ga hayaki mai abin nan ko barkonon tsohuwa ko ba su jiha musu in bai ce ba suna aiki da kulki ko bai ba su yi suna ba su kashi ko su sun ka aure su cikinsu babu iyayensu babu warin kakakin nan su tawo in wannan bai ci ba wani lokaci ba aiki da harsashe ai aiki da harsashe wanda bai kai na gaskiya ba kuma lokaci ai amfani da harsashe na gaskiya mace ta yi gudu ana zanga zanga a biyo ta da gudu ta shiga gidan mutane su shiga ta kai karkashin gado su shi iske ta su jayo ta girbi su tafka mata kashi to shi wanga mijinta ne in ba ta waye biya sadakinta an daura aure ko ba daura aure ba wake ci da ta tsawon shekaru in ba ta da lafiya wake biyan kudin magani abincinta suturarta shi ko to sai ya buge ta an samu sabani sai an kace mai katon banza to yanzu jami'an tsaro su ko an taho ana zanga zanga su wace wanda sun kai ba su yarda ba da abin da aka son a zartar musu na hukunci sai an ka turo jami'an tsaro majiya karhi ba su formation an ka ba su sanda ta turai wadda in an buga sai ta yi tulli an ka zo ana dakan mata an ka ba mata kashi kashi kashi kashi na bala'i wasu sun ka mutu wajen zanga-zanga ku dibi zanga-zangar da an kai gini ko nakiri zamanin da diska mara mace ta haɗari da sittin da an kai mafiyaɗi to shi wanga da ya zo iske matan mutane bisa hanya warin uwarshi ko warin kakashi ya bata kashi in shi miji an kira shi katon banza to shi ko wanga mi adalin da ba matan mutane kashi kuma shi wa zai mai hukunci shi yasa akwai wasa da hankali cikin wannan tahiya akwai wasa da hankali kuma ku turawa kun ce a'a an bugi yara don saboda ba su yi sallah ba rashin imani ne to ku daga sai da makamai ana ruwan bama bambai ana kashe yara da mata yanzu makamman da ake amfani da su kasashenmu na laraba da na musulmi ana mai da yara marayi ana hallaka yara ku diba yanzu an ka kai hari ba a barin yaro karami sai a kunna magari wuta yanzu kai wanga kai adda imani da zaka zaka kana mutane magana kana da imani ko ko kai ka sa abin da ya dace makiyan Allah to don haka waɗannan mutane ba addini ya sha musu kai ba abinda suka so a ce aure ya yi tsada mu kasa yin aure ko mu ɗauki rayuwar aure ita ce duniya in an kai haka babu zancen cin nasara gare mu abada kuma matuƙar ba mu yarda da abincin da muke nomawa ba a nan afirka allah ya ba mu haƙi allah ya ba mu dawa ya ba mu masara ga abinci da muna noma mun ce ba mu sun shi sai mun ci wanda an ka kawo da turai shinkafa ri kuma farfume irin shinkafa mai turare azumi na zai kamawa duk tsadar rayuwar kujan ana faɗiwa wani lokacin ba mu gode ma Allah ba ka yi noma ka ta ka bazzarar da noman da ka yi ka sai da tiya dala talatin ka taho bayan wata shida ka sai ta jikka me yasa baka aji ta ba ka yi noma ka ta ka cacar damma da mai dubu ka to ka ce wai kuma turawa su aiko abinci da turai a kawo maka Allah ya baka abinci ka cace shi sannan ka ci kafiri shi kama abinci kuma ka ci gaba da sallah an yi noma an taya an ɗauki buhu da mai ɗari biyar ko ɗari uku an buge an yi mawace kayan ɗaki shin bai yiwuwa ku yi mata kayan ɗaki na da mai ɗari sauran ku aji makan ku abinci waɗanga abubuwan ƙarya muke yi muna da abincinmu amma mun bazzara shi mun ƙasƙanta shi an yi cace da saura an yi gayya an yi kokowa an yi fata-fata da abincin da Allah ya bamu ko ko mun ce ba mu can abincin da Allah halitta kasashenmu sai dai turawa su kawo mana abinci dole na auren mu shi mutu dan Afirka Allah baka abinci kace baka ci ne yanzu duk da kauye da aka cewa da ana miyar daudawa da wani abu suna nan yanzu matan kauye ba su yarda ba sai ka sa mata ampul system solar in ka kawo shi ka sa mata satellite in ka sa mata satellite duk sati ka zaka birni ka sai mata magi don ita ba ta shabbakan miya to duk lokacin da an ka ce za a ɗora ma ɗan adam abin da bai iya ɗauka wallahi an samu matsala kuma duk waɗanda daga ganin ɗiyansu in suna aure su za su ba da umarni ga ɗiyansu irin yadda za su zama aure wallahi sun kashe aurensu yawan uniformikin nan yawan mace dole in ana biki dubu gidansu sai ta zo dubu so dubu wannan ba a kama hanya ta cin nasara aure ba da foyan din nan da ake ɗora waɗanda namiji bai iya ɗauka su waɗannan abubuwa ba su barin mu ci nasara mu dawo ma addinin mu mu rike al'ada ta gari wadda ba ta saba ma addinin mu ba mu rabu da danga kafirai su aure bai gaban su wallahi wallahi aure bai gaban baturi tunda kun gani namiji na auren namiji mace na auren mace suna mu da ƙarya suna cewa ku musulmi shawa ta yi muku yawa wai wai mu shawa don mi wai muna auren mata hudu to mutumin da adda mata guda shida da karuwa 60 da mai mata hudu ne na adda shawa mutumin daga auren kare ko ƙato shi armi ƙato ko mace ta aure mace wani na adda dabbanci mu ko su to don haka ‘yan uwa musulmi hanyoyin cin nasara na aure shine mu dawo mu addini karantarwar mu ta addini ƙauyancin nan da kun ji an ce ƙauyawa wallahi su sun ci nasara iyayenmu ba su da arziki irin namu amma sun yi albarka ba su da wayewa irin tamu sun yi albarka iliminsu na da sun yi aiki da shi in mutum ya zo ya tambaye mallam an ka bashi amsa sai ta shi aiki bai tsaya shi na rigima da mallamai ba wai mun ce kuma duk abin da an gama ka dauka ba amma aka nemi mallamai na Allah da ilimin bai yadu ba irin na yanzu saboda hanyoyin na da ba su da yada ilimi irin na yanzu amma ana aiki da ilimin to shi yasa yanzu da kuma babu arzikin amma saboda auren an ɗauke shi abu mai muhimmanci auren ya kai labari amma yanzu fa saboda mun sa duniyar gaba mun watsar da addini mun maida shi baya mun watsar da al'adodinmu na gari mun maida su baya mun ce al'adodin turawa za mu aiki da su kuma addinin ba komi ba shi yasa yanzu auren ya ƙiya babu wata hanya wadda za a bi yanzu auren ya zan rikitacce ba a san gaba ko baya ba kai balma yanzu ma inda abin yake da girma yanzu mallamai ma da aka cewa ustaz an ma tsoron su saboda wato kokowa ce cikin laka in ka kada laka an kashe ka laka mata yanzu sun hiba da mallamai saboda mi saboda malam in ya dauko matsalar kun san mace tana tsoron mutum guda kuma ba ta tsoron mutum guda duk mutumin da yake jin tsoron a daga mai murya a ci mutunci shugaban mutane to mace ta imai kaga babban mallami mace ta imai da ta buga daga murya sai ce don Allah ya kasa kasa sai ta ƙara volume mai mulki mace ta imai saboda mi saboda da ta daga murya sai ce don Allah ya kasa kasa kan mutane su jiya sai ta ƙara mai kuɗi mace ta imai saboda mutum na mai kima da ta daga murya ce ya kasa kasa sai ta ƙara amma shegen duniya dan tasha ka taba ganin dan giya matashi na bashi wahala da ya shayo giya kahin shi kawo bakin kohon gida sai yayi baban tabaci 150 kuma tana nan tare da shi da ka ga mace na son ta yi maganin wayo wallahi kuma ya kasani talaka in ya dawo da gona an kai mai zancen abin da bai so wallahi kwasa tana nan kai tsaye shi yasa sai a ce a'a ku bar shi ku bar shi ya hau ai sun sani kola kola in kaga yan mata suna kewaya kawai an ga ustaz na da an ta tabin kace subhanallah sai a dan motso ka amma MC wanda ga sawa mababban umma dubbai da an cinkai sai a ce gashi ga can ku saki hanya Allah ya kyauta yan uwa musulmi lokaci ya tafi kwarai da gaske kuma maudu'in namu maudu'i ne mai fadi hanyoyin da za a bi a ci nasara suna da yawa amma na ɗan tsakara muna ne saboda maudu'i ne mai yana da ma'ana amma hanyoyin suna da yawa wannan na ɗan kawo kaɗan daga cikinsu amma babba dai yadda za mu samu shi ne mu riƙe karantarwa ta addini mu riƙe al'adodin da mu saba ma addini ba in muna son auren mu ya ci nasara in kuma ba mu son mu ci nasara mu watsar da addini mu watsar da al'adodinmu na gari na kumya da biyayya shi kenan aure sai ya zama to kamar leda fiya wata da an sake ta pass kwashewa na shi kai zawarin nan dai karuwa na su kai yan matan kuma ta haihuwa na su akai kuɗi kuma maza ba su da kuɗi yanzu in ana yin auren Allah a yi in ba a yi kuma bannar da za ta biyo baya yanzu ƙasashen duniya ƙasashen musulmi musulmi shi kai sadaki ƙasashen turawa society ce aure mace ta kawo miji shi kawo ko ba haka nan bane kasashen gwarawa mace ita ga ci da mijinta kasar indiya da gabashin duniya mata ga kai ma maza sadaki wallahi na zamana da dan kasar burma wanda suke kira birmani wallahi ana kiran shi abdul abdul majid in ban manta ba wallahi ya ce mini kasar su mace ita ke kai ma namiji sadaki kuma na tafi Saudiya karatu a 2015-2014-2015 ne haɗu da wani ɗan Indiya sai ni ce na ji wani ɗan ƙasar Birmani wanda muka zauna ɗaki guda da shi wanda suke kira Myanmar ya ce mata suke kai ma maza sadaki ya ce haka nan ne ko Indiya haka nan ne in mace bata kai ma namiji sadaki ba ba a ɗaura aure in ta ɗauki alƙawari bata cika ba an kai aure sakin ta zai yi ko ya kashe ta kun ji abin da yake faruwa ku tai kuma ku yi bincike ku gani don haka wallahi musulunci shine ƙarshe wajen girmama mata kuma matanmu na Nijar da na Najeriya da suke da irin waɗanda ɗabi'o'i musamman arewacin Najeriya don Allah kai su kwatano su da mata ga dako da Ghana kayan da mata Ghana ga ɗoka ƙato biyan na Nijar masu jin ƙarfi ba su yi ɗoka su dako su kai su sabke talam mace Ghana ta haƙarhin ƙato biyan ɗan Nijar yanzu wanga tambada ta aka son a kawo muna a ce wai mata wai na kasashen gwarawa sun ci gaba sun ci gaba sun ci gaba gidan ina ci gaba yake mace na dako jikinta yayi tsauri da kasan kirgi ina mata suke to wannan ɗabi'o'i na kahirrai da na arna da na waɗancan mutane waɗanda su na mace ta ga kama namiji daki ba fa su yi ƙasashenmu mu rike addinin mu shine cin nasara kuma mu bar zancen shari'o'i a yi haƙuri da juna abinda aka samu a yi amfani da shi cewa ba ka rayuwa sai wadda ta ƙarhinka ba radda za mu zama na lahiya Allah ya yi mu waɗanda ƙasashe masu zahi in zahi ya to mu karɓe abinmu in sanyi ya to mu karɓe abinmu haƙi Allah ya baka kaci dawa Allah ya baka kaci kakka sa kan karayo da ta ƙarhin taka mace ta zauna tare da mijinta daidai halin da Allah ya ma mijinta in ba haka ba bai yiwuwa don abin da bai da an ce shi kawo tun shina kawo wannan shi jallini na tangaɗi jallin shi ya kai ƙasa ya ci bashin mutane ya ci bashin mutane ko dai ya sake ki ko ya gude bargari an ka ce bashi in yayi yawa kafa ga biya ne a karcewa da aiki lahiya kake malam yana yin kuma ta ya bar ni ina ci gaba da bayani bari mu bar shi haka na yan uwa musulmi wannan maudu'i ne wata rana in Allah ya sa akwai dama insha Allah ta'ala za a duba a ga yadda kamata a faɗaɗa shi kuma yan uwa da bamu haɗu da su ba su yi haƙuri gobe in Allah ya kai mu na rai za mu koma da yami insha Allah ta'ala saboda azumi yana kusa don a gabatar da wato tafsiri na azumi da kuma salloli kuma da kenan wannan shine karatu na ban kwana sai in Allah ya kaddara insha Allah ta'ala a sake dawowa a ci gaba da karatuttuka gurgurdon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu kuma ya fahimtar da mu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala yi ai muna addu'a
muna sanarwa walima gobe ta talata to shi sanarwa yi muna addu'a tunda shehu ya iso sanarwa walima ranar talata an da wa tsira